الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar litinin 22 ga watan zulqa'ada hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya dace ma sha uku ga watan bakwai shekara ta da ashirin lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna bulugul maram na shekul imam hafiz ahmad ibn ali ibn hajar al-askalani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba da fi idan da tambayoyi suna iya gabata na'am
shiga wanka ban ɗaki wani aka ce su masu yoyin mutu talatin ko awa guda su kawai wani su gama awa wani su kana shi don sassu wanka kamar wannan bangaren haka wani suka ga wanka wani kan kanta aiki ana iya haka ne ko kuma kamar kuma hado abu a sa a ake yin a shiga da yin a wata kuma kamar kana cikin wanka kana iya ga wani a fita haka a cikin wanka na wata ake tambaya da kawai tambaya da kan kamar yara in aka tashi akwai a nan da annabi ke mai tukutu
na'am kuma kamar ka tashi daga kawarka ta ya ta kuma yayin da bacci haka kana iya ga kuka ko kana iya ka mutu lokacin nan da zai ka mutu a da ai ko ta ta ga kuma ka mutu da kayan kamar kuma da mutu kana iya ka sake mai ka mutu a zawari ko ko ya to tambaya wai ta farko shine dangane da kamar jimawa a cikin banɗaki so da yawa ce wani zai kan samu minti talatin ko haka lalle in har wuri ne wanda yake na jama'a bai dace ba mutum ya yi abin da zai kuntata ma jama'a an gane ko iya uzurin da ya shigar da kai ban ɗaki ka yi ƙoƙari ka gama ka fito ka ba masu jira kuma dangane da cewa in mutum yana wanka ya ringa ambatan allah baya halatta an gane ko ambatan allah akan nisanta shi game da duk wani mahalli wanda yake na kazanta na najasa bayyada cewa a wuri wanda yake na ƙazamta na najasa a ringa ambatan Allah kawai iya abinda mutum zai yi addu'a ta shiga ban ɗaki da kuma ta fitowa in za ka shiga shine ka ce bismillahi Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'is ita bismillah ta zo ne a wani hadisi na daban domin takan zamantowa garkuwa da shamaki tsakanin al'aurar dan adam da shaidanu gane amma lafazin ita addu'ar kawai bakin Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith addu'a ta fitowa ko shine zaka ce gufranak wadda ta zo na cewa alhamdulillahi allazi azhaba anni al-adha wa afani kamar yadda yake cikin sunani abi dawud wannan bai tabbata ba daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya abin da ya tabbata na addu'a ta fita daga banɗaki shine gufranak ai ina roƙonka gafara ya ubangiji ina roƙonka gafararka dangane da kuma addu'a ta ma yara wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ma jikokinsa Hassan da Hussein haka yace kuma annabi Ibrahim alaihi salam yakan ma 'ya'yansa ita wannan addu'a addu'a ce ta nema musu tsari da kariya game da wato sharri wanda yake na shaidanu ko mu ce sharri na duk wani ma'abucin sharri kamar yadda yake faɗa uizu kuma bi kalimatin lahi tamma min kulle shaifanin wahamma wa min kulle ainin lamma to ita wannan addu'a yara sawa'an suna bacci ko suna farke mutum yakan yi musu wannan addu'a an gane ko kuma ba laifi mutum yana iya maimaitawa ko so nawa ne a yi ita kuma dama yana daga cikin ladabin addu'a wato maimaita ta so uku ka yi ka maimaita ka yi ka maimaita har so uku kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam galibi a cikin addu'o'insa idan yayi yakan maimaita so uku na'am mutum ne ya goyi baban abokin shi a moto amma sai da gini hanya to dai suka yi hatsari bai tsohon ne ko kuwa kauka fara kashi
idan kana janye da babur ko mota Allah ya kaddara hadari wani ya mutu to dole sai kayi kafara sai kayi kafara ɗan tabawa mumini ko kuma yin azumi 60 a jere domin kisa ne wanda yake na kuskure shi ko kisa na kuskure shine farko a biya diya sai dai idan yafewa aka yi sannan tsakaninka da ubangijinka kuma shine ka yi kafara yan tabawa mumini ko kuma yin azumi sittin in har mutum wato ba zai iya idan mutum bai samu bawon da zai yanta to zai yi azumi sittin a jere kamar yadda Allah ya ambata mana a can cikin suratun nisa na'am wai dangane da tsaya ma gawa idan za ta wuce akwai dalilai hadisin yana cikin sahihul bukhari da sauran littattafai wanda wata rana an wuce da wata gawa sahaba maza Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka ki tashi su tsaya maza Allah ya meke sai yake tambayar su me yasa ba kwa tashi sai suka ce ya rasulullahi gawar ba yahudi ce ba maza Allah sai yake cewa a laisat nafsan shingawar ba yahudi ba rai bace ba maza Allah ya ce kuna tashi ne saboda girmama wato al'amarin mutuwa wadda ubangiji ya kaddara ta tsakankanin bayansa tashin ana tsayawa ne saboda Allah don girmama al'amarin mutuwa amma ba don ita gawar bace ba ake tsaya mata to lalle da yawa daga cikin malamai har yau sun tafi akan cewa waɗannan hadisai hukuncin sunanan a tabbace amma tare da cewa akwai dalilai ingantattu wanda shek nasir albani allah ya ji kansa ya koro da su a cikin littafinsa a hakamul jana'iz waɗanda suke tabbatar da wannan hukunci na tsaya ma gawa an shafe shi na cewa idan gawa za ta wuce wanda ke zaune ya tashi ya tsaya wanda ke cikin tafiya ya tsaya har ta gitta shi ta waɗannan hadisai wato wannan hukunci an shafi shi na'am a lokacin sallah yana tsayawa kamar kaka yana tsayawa ana ruwa wani lokacin sallah ya ruwa zai tsaya ne kamar ruwa yana rage kai kamar tambaya ce in ana sallah a lokacin sallah ya kusa eh sama ya yi ƙarfin shi ya rage eh to wannan ba mu san da shi ba to ai kuma so da yawa ana cikin sallan ma ruwa ya kanke ci ba ma in lokacin yayi ba darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato muna dai cikin kitabul buyu kuma mun zo ƙarshen baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen kyauta hadisi na ƙarshe a baban shine hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda riwayarsa daga manzon allah sallallahu alaihi wasallama na fada man wahaba hibatan fahuwa a haƙu biha malam yusuf alaiha za allah ya ce duk wanda ya yi kyauta kyauta shi ya fi cancanta game da kyautarsa matukar ba a sa kauta masa akan kyautar da ya yi kamar yadda malam ya faɗa alhakimun na saburi shi ya rawaito wannan hadisi kuma ya inganta shi sai ya ce wal mahfuz min riwayat ibn umar an umar qawlu wato magana wadda take tabbatacciya hadisin wato hadisi ne mawquf an gane ko ba hadisi bane wanda yake almarfu ma'ana ba faɗa ba ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam iya abin da aka kiyaye aka tabbatar riwaya ce ta abdullahi dan umar daga mahaifinsa umar faɗa ce ta umar kenan ba ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam umar yake cewa duk wanda ya yi kyauta kyauta to shi ya fi cancanta game da kyautarsa matukar ba a sa kauta masa akan kyautar wanda kar mu manta bayani ya gabata ita irin wannan kyauta ana kiranta da suna hibatus sawab wato kyauta ta neman sakayya ta neman a sakauta maka akan kyautar da kai wadda ita ce a hausa ake kiranta garawa an gane ko shine kamar yadda muka yi misali wanda dan uwa wanda yake talaka mabukaci yakan ɗau kyauta ya ba ɗan uwansa wanda yake ganin ya fi shi wadata da nihin a sakauta masa sama da kyautar da ya kamar yadda ɗan uwa daga ƙauye zai kullo ɗan hatsin shi ko wake ko gujiya ko wasu 'yan kaji ya kama ɗan uwan shi wanda yana nihin cewa in ya tashi tafiya gida a masa sha biyu ta arziki ma'ana a lallanka masa sama da abin da ya kawo wannan kyauta ita ce ake kiranta garawa kenan ta inda za ka gane ita wannan kyauta talaka ne zai ba mawadaci kyautar wani abu ko talaka ya ɗauka ya ba wato wanda yake mai mulki ya ɗauki wani abu ya ba shi to wannan kyauta ba kyauta ba ce ta fi sabilillahi ta neman kusaci da ƙara danƙon so da ƙauna a'a kyauta ce ta kanas ta dan a sa kauta masa sama da abin da ya bada to irin wannan kyauta idan aka maka dole ne ka sa kauta sama da abin da aka baka kuma shi wanda ya maka kyautar idan ka sa kauta masa idan ya rena to dole ka kara masa har akai lokacin da zai gamsu wanda karmu manta hadisi ya gabata wani daga cikin larabawan ƙauye ya ɗauki raƙumi ya ba manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kyauta manzan Allah ya sa kauta masa manzan Allah ya ce yayi ya ce a manzan Allah ya ƙara masa ya ce yayi ya ce a manzan Allah ya ƙara masa sai a karo na uku sannan ya ce ya isa don haka dole ka sa kauta ma shi wanda ya maka wannan kyauta sama da abin da ya baka in har baka sakauta masa sama da abin da ya baka to dole a kai gwalgwadon abin da ya baka kenan ka rama masa kwatancinsa idan baka rama masa ba to a nan yana iya kai ka duk inda zai kai ka domin ya karbe kyautar shi don haka ya ce fahuwa a haƙƙu biha shi ya fi cancanta game da kyautar shi malam yusuf alaiha matukar ba a sakauta masa ba kenan in baka sakauta masa ba yana iya karbe kyautar shi mai yiwuwa ta ɓangaren wannan kyauta ne irin wannan al'ada ta samo asali biki na mata da suke yi an gane ko biki da mata suke yi idan misali wata tana sauga sauga ta aihuwa ko ta aure sai ta ɗau wani abu ta kai mata misali in ta kai mata jika to ita kuma idan ta tashi maido mata jika biyu za ta maido mata ita kuma in ta tashi maidawa kuma sai ta maida mata jika hudu linkuwa yake yi idan an kai inda za a kasa to daidai abin da ta kawo miki ba za ki kasa ba sai ki mai mata sai dai a tsaya a nan a taka birki bakin inda wani kuma da yake kasan su mata ba haƙuri ba gare su ba dangana ba gare su wata in ba a maido mata bikinta sai ta kulle gawayi ta aika wai magana ce in babu kira me ya ci gawayi kenan a maido mata bikinta to daman asali ita wadda ta san ba ta biki in an kai mata sai ta tambaya biki ne ko mine in an ce biki ne ta ce a ni ba na biki a gane ko ba na biki to don haka kasancewar shi ma yana karkashin wannan kyauta daman wannan kyauta da ta baki ta baki biki tana nihin ita ma in bikinta ya tashi kenan ki sa kauta mata sama da abin da ta baki daman ba kyauta ba ce tafi sabilillahi to don haka a takaice shi wannan hadisi yana tabbatar mana dalili ne wanda ke nuna cewa dole ka dawo ma dole ka sa kauta ma shi wanda ya maka wannan kyauta sama da abin da ya baka ko daidai da abin da ya baka in har baka da abin da zaka sakauta masa to mai da masa kayan shi kai tsaye dole ka mai da mishi kayan shi kenan ta inda ake ganewa talaka ne zai yi wannan kyauta ga wanda yake mawadaci ko wani talaka ya yi kyauta ga wanda yake mai mulki to wannan daman kyauta ce ta neman a sakauta masa sama da abin da ya bada da haka kenan matsayinta ita wannan kyauta halakci kenan an yi ta ne kawai don neman sakayya a sakauta ma mutum sama da abin da ya bada ba kyauta ba ce ba ta neman lada ko ta ƙara dankon so da ƙauna tsakaninka da shi wanda kai musu kyauta za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب اللقطة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال فقال عرف قفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها قال فضالة الغنم قال هي لك أو لأخيك أو للذئب قال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وهذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها متفق عليه وعنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من آوى ضالة فهو ضال ما لم يؤرفها رواه مسلم وعن إياض بن حمار رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ إفاصها وليحفظ إفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب فإن جاء ربها فهو أحق بها وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء rawahu ahmad wal arba'atu illa tirmidhi wa sahahahu ibn khuzaimah wa ibn jarud wa ibn hibban wa ana abdurrahman ibn uthman at-taymi radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقبة عن لقدة الحاج رواه مسلم وعن المقدام بن معد يقرب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يهل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهل ولا اللق- ولا اللقدة من مال مؤاهد إلا أن يستغني عنها رواه أبو داود malam Allah ya ji kansa na faɗa wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato na a hukunce-hukuncen suntuwa allukata kenan lamun kin za ka yi masa damma sannan kafun wato kai mata fatha hakanan ɓawun kin shi ma za ka yi masa fatha ka ce allukata idan aka ce allukata wato shine tsuntuwa a shar'ance malamai suka ce idan aka ce tsuntuwa suka ce huwa malul ladhi yujadu fi tariqi wa nahawihi wa la yu'rafu lahu sahib dukiyar da ake samu akan hanya da abin da yayi kama da haka dukiyar da ba a san me ita ba kina anan ya kamata mu fahimci cewa in aka ce tsuntuwa wadda take daukan hukuncin tsuntuwa ya zamanto dukiya ne shine almalu ladhi yujadu fi dari sannan kuma wato akan hanya kenan in ka samu abu a gidan mutum ba maganar tsuntuwa gida kayan da yake cikin gida na mai shi sannan kuma wala yurafu lahu sahib ba a san ba mai ita kenan duk kayan da aka san mai shi to wannan ba tsuntuwa bane dole a maida ma mai kaya kayan shi in dai an san mai abu to ba maganar tsuntuwa kenan tsuntuwa dukiyar da ake samu a kan hanya ko abin da ya kama da haka dukiyar da ba a san mai ita ba to dangane da hukuncin tsintar tsuntuwa wato malamai suna da maganganu kusan guda hudu faɗa ta farko kamar yadda al'imamu abu hanifa da al'imamu shafi su sun tafi akan cewa ɗaukan tsuntuwa shi ya fi dacewa akan barinta idan ka ga dukiya a yashe akan titi to ka ɗauka shi ne ya fi dace akan kabarta sun kafa hujja da hadisin amr ibn shu'aib daga mahaifinsa daga kakansa shine abdullahi dan amr dan as wanda a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka masa tambaya dangane da batattar karamar dabba manzon Allah sai yake cewa hiya laka auli akhika auli zib sai yace ijma'aha ilaika hatta ya atiya bagiha maza Allah ya ce in ma kai ka kama ko wani dan uwanka in ya gani shi ya kama ko kuma ta zamanto ta wato shine kyalkeci ko shine maza Allah sai ya ce ka tarar da ita zuwa gare ka har a kai lokacin da wato mai ita zai zo ya nemi cewa tashi ce in mai ita ya zo ka ɗauka ka bashi to wannan shine dalilin su na farko wanda suka tafi akan cewa mutum ya dau tsuntuwa shi yafi dacewa akan ya barta bugu da ƙari suka ce kiyaye dukiyar musulmi wajibi ce dukiyar ɗan uwanka in ka ganta wajibi ne ka kiyaye wannan dukiya kada ka barta ta tozarta kuma suka ce hallo ɗawainiya ta kiyaye tsuntuwa abu ne wanda yake mai sauƙi ba wahala tare da shi sannan fada ta biyu wadda al'imamu malik da al'imamu ahmad suke kai suka ce rashin ɗaukan tsuntuwa shi ya fi dacewa an gane ko? ƙin ɗaukan tsuntuwa shine ya fi dacewa akan mutum ya ɗauke ta kamar yadda haka aka rawaito daga magabatan farko irinsu abdullahi dan abbas irinsu abdullahi dan umar su sun tafi akan cewa rashin ɗaukan tsuntuwa shi ya fi dacewa me yasa suka ce domin game da ɗaukan tsuntuwa akwai bujuro da kai game da cin haram me yasa saboda ba kowa bane ba yake da imanin kiyaye kayan tsuntuwa kenan in ka ɗauki tsuntuwa in dai baka da ƙarfin imani to ka bujuro ga kan ka bujuro da kanka game da cin haram saboda wannan amana ba za ka kiyaye ba don haka suka ce rashin ɗaukan shine ya fi dacewa faɗa ta uku wasu malamai suka ce a shi dai wanda ya ga tsuntuwa an ba shi zabi in ma ya ɗauka ko ya bari duk ɗaya idan ya ɗauka ba laifi bai idan ya ki ɗauka har da ba shi da wani laifi faɗa ta hudu suka ce dole ne idan mutum ya ga tsuntuwa ya ɗauka idan mutum ya bar ta yake dauka ya fi yayi laifi wannan fada ce ta al-Imam Shafi'i Allah ya ji kansa domin ya tafi a ya kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tabbatar mana dukiyar musulmi alhurmarta kamar alhurmar jinin shi yanda jinin musulmi yake da alhurma wanda wajibi ne a kiyaye to dole kuma a kiyaye dukiyar shi to illa kasancewar akan wannan mas'ala dai akwai at-tafsir in har mutum ya san yana da karfin imanin da zai iya kiyaye wannan tsuntuwa har akai lokacin da ya samu mai ita ya mayar masa da kayan shi ko kuma lokacin da shari'a za ta bashi damar yin amfani da wannan tsuntuwa to shine yafi dacewa in mutum ya amince ma kansa cewa zai kiyaye wannan amana to daukan tsuntuwar shine yafi amma in har mutum ya san ba zai iya kiyaye wannan amana to rashin daukan wato shine ya fi dacewa to shine anan malam ya zo mana da hadisi na farko a karkashin baban hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda na faɗa marran nabiyu sallallahu alaihi wa sallama bi tamratin fi dariq yace wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce da wani ɗan dabino ɗaya a kan hanya mazan Allah yana tafiya a kan hanya sai ya ga ɗan dabino faƙada sai manzan Allah ya ce laula anni a kafu an ta kuna mina sadaka la'akantuha mazan Allah ya ce wallahi ba don kar aji wannan dabino ya kasance na zakka ne mazan Allah ya ce la'akantuha ya ce wallahi da na ci me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cin wannan dabino jin tsoron kar aje na zakka ne shi ko Allah ya haramta masa cin sadaka shi da iyalin gidansa kamar yadda hadisi ne ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka kawo dukiyar zakka al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya zo ya nemi cewa wato a taimaka masa maza Allah sai yake cewa ya ce ya abbas ya ce shin baka san da cewa sadaka ba ta halatta gare mu a wata riwaya ya ce ai inna sadakata la tambagi li ali muhammad inna ma hiya wasakhun min awsaqin nas yace ita zakka sadaka ba ta halatta wato ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi da iyalin gidansa domin datti ne daga cikin datti wanda yake da mutane ma'ana kazamta ce su ko matsayinsu ya wuce cin sadaka don haka maza Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ya haramta masa cin sadaka da shi da danginsa waɗanda ake kiransu banu hashim amma da Allah ya haramta musu kuma sai ya maye musu gurbin da fiyayye shine wato kumusin ganima ta yaki wa'alamu annama ganimtu واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير don haka a nan shi ne ce laula anni akhafu an takuna min as-sadaqa manzo Allah yace wallahi ba dan kar aje wannan dan dabino ya kasance na zakka ne manzo Allah yace da akaltuha yace wallahi da na dauka na ci kaga anan wannan hadisi malam ya zo mana da shi domin ya tabbatar mana dan kadan kin abu wanda bai taka kara ya karya wanda matsakaita na mutane ba sa waiwayawa zuwa gare shi da zarar mutum ya tsinta wannan abu ya mallake shi ya zama nashi in dai abu ne dan kaɗan wanda bai taka kara ya karya ba don haka a nan ba komai ya hana manzon Allah cin wannan dabino illa kasancewar kar aje na zakka ne kenan dan abin da bai taka kara ya karya idan mutum ya tsinta take yin ya mallake shi ya zama nashi yana iya amfani da shi kai tsaye amma a nan malamai suka ce ɗan kaɗankin abu wanda kenan matsakaita na mutane ba za su ringa hangen wannan abu shine suke misali kamar wata 'yar sanda ko wata 'yar igiya da abin da ya kama da haka mu dawo misali abin da ya shafi kuɗi kamar yanzu misali a yanayin mu a nan waɗanda suke matsakaita waɗanda ba za a ce mawadata ba ne kuma ba za a ce talakawa ba ne gwalgwadon nawa ne in mutum ya zubda wanda kai tsaye cikin yan mintuna ya manta ba ya ringa hangen abin ba abin da bai wuce ba kamar jika guda dala ɗari jika guda matsakaita a nan don mutum ya yada dala ɗari ko ya yada jika guda zuwa yan mintuna kaɗan idan ya nema ya nema bai samu watuntun ya manta amma wani talaka in ya yadda jika guda tamkar ya yadda miliyan don haka ba a kiyastawa da shi kenan matsakaita in kuma aka ɗau harko kamar misali mawadata wani don ya yadda jika ɗari ma kamar bai yadda komai zuwa ɗan lokaci ya manta kenan don haka a nan malamai suka ce matsakaita daga cikin mutane abinda ba sa hange in sun yadda to wannan da zarar mutum ya tsinta to wannan ya mallaka ya zama nashi don haka a nan kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya hana shi cin dabinan don kar a je cewa na zakka ne wanda wannan kin kuma yana nuna mana wato shine tsantsani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda a nan abin ya riga ya zama nashi tunda ya tsinta to amma don kar a je ya zamanto na zakka ne shi ko Allah ya haramta masa cin zakka kaga da tare da cewa babu dalilin da yake tabbata cewa da zakka ne to amma saboda tsantsanin kada ya fada cikin kuskure maza Allah sai ya nisanci cin wannan dan dabiru don haka akwai hadisi wanda Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda ya rawaito hadisin yana cikin Sahihul Bukhari maza Allah yake cewa so da yawa nakan koma gida cikin iyalina yace fa ajidu tamrata saki kwatan ala firashi ya ce sai na samu dabino a yashi a kan shimfiɗata maza Allah ya ce fa arfa'uha li akulaha sai na ɗau dabinan domin na ci ya ce sun ma'aksha an ta kuna sadakatan fa'ulkiyaha maza Allah ya ce sai in ji tsoron kar aji na zakka ne maza Allah ya ce sai in jefar da shi haka wani hadisi maza Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisin yake cikin musnad na al-Imam Ahmad hadisi ne ingantacce wanda Abdullahi ibn Amr ibn al-As yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana yana kwance a cikin dare sai ya ji dabino a hakarkarinsa a karkashin hakarkarinsa sai manzon Allah ya dauka ya ci wannan ɗan dabino ɗaya da manzan Allah ya ci kwana ya yi bai bacci ba wata daga cikin matansa sai take tambayar shi take cewa ya rasulallah a riki talbariha daren jiya kare shi bacci mi ya faru ƙada sai yake cewa inni wajattu ta hata jambi tamratan manzan Allah ya ce na samu wani dabino a ƙarƙashin haƙarƙari na fa akaltu ha sai na ɗauka na ci wa kana inda na tamrun min tamri sadaka ya ce alhali ko a gidanmu yau maza Allah ya ce akwai dabinan zakka fa kashi to an ta kuna min na ji tsoron kar a je dabinan zakka ne dabino ɗaya ta ne manzan Allah ya ci amma ya kwana bai yi barci ba hankalin shi a tashi mi ya tada masa hankali kar a je dabino ne wanda yake na zakka domin a cikin gidan akwai dabino na zakka da aka kawo to ya ji tsoron kar a je na zakka ne abin da ya hana shi barci to kaga anan babu tabbacin cewa na zakka ne amma saboda matukar tsantsanin haram na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kar ya je ya fada cikin abin da aka haramta masa dan dabino ɗaya ne manzon Allah ya ce kwana bai barci ba amma yau wani sai ya danne miliyayyika na mutane kuma ya kwana bai barci har da shinkuri kan shi ko ciwo ba yayi to don haka a takaice wannan hadisi ne kamar yadda muka faɗa malam ya zo da shi domin ya nuna mana karamar tsuntuwa ba ta buƙatar cewa a kai a ajiye a yi ta cigiya a tsawon wani lokaci da zarar mutum ya tsinta in dai abin da bai taka kara ya karya kamar misali wata guntuwar gurasa ko mu ce wani burodi da abin da ya kama da haka ko wani lemu ko da sauransu idan mutum ya tsinta to kai tsaye yana iya mallakar abu ko wata dala ashirin ce ka tsinta ko wata dala dari ce in dai da jama'a a wurin to ba laifi kada iya yin cigiya inda mai ita ya amsa amma in ba a samu mai ita to ba maganar ka aje ka ci gaba da cigiya za ka iya mallakar ta ka yi amfani da ita sannan hadisi na gaba wato hadisin zaid ibn khalid al-juhani allah ya kara masa yadda na faɗa ja a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallama fasa'alahu anil luqaba wato wani mutum ya zo gumin zan Allah sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu anil luqaba ya masa tambaya game da tsuntuwa shin yana nihin a bayyana masa ma'anar tsuntuwa ko kuma hukuncin tsuntuwa ne yake tambaya yana tambaya ne game da hukuncinta saboda iya abinda manzan Allah yake bayani shine hukunci abinda yake a shari'anci fasa'alahu anil luqaba ai an hukumin luqaba yana ma manzan Allah yama manzan Allah tambaya game da hukuncin tsuntuwa faqala arif ifasaha manzan Allah sai ya ce masa wato ka sanar da wato faqala arif ifasaha manzan Allah ya ce ka sani ifasaha shine saritatta idan aka ce al'ifas a hausa shine ake kira sarita ma'ana jika wadda ake zuba kuɗi an gane ko a ce mata bakwala ko a ce mata sarita irin ɗan bahu-bahu da mutanen da suke suna zuba kuɗaɗensu a ciki domin da kuɗaɗe babu waɗannan kuɗaɗe na takardu daman kuɗaɗe karafuna ne zinare ko azurfa to sai a yi wata 'yar jika sai a ringa zuba su wanda kamar ƙirar bahu take haka sannan kuma tana da maɗaurin baki to ita ce ake kiranta ifas sukan yi ta fata kuma sukan yi ta tsumma a hausa kenan ana kiranta sarita ko kuma ka ce bakwala duk da cewa bakwala irin wannan 'yan fartumu ne ita ce suke kiranta bakwala shi ne maza Allah ya ce masa a arif ifasaha abu na farko kai da kai tsuntuwa jikar da ka samu wannan kudade ka yi kokari ka san wace kala ce kenan farko ka san cewa ta fata ce ko ta tsumma ce kuma ka yi kokarin sanin kalarta an gane ko domin a kiya domin a kaya ne na amana dole ka tantance ka kiyaye abu na biyu manzan Allah ya ce wa wika aha kuma ka yi kokari ka sani maɗaurin bakin idan aka ce alwika shine abin da ake daure bakin bahu ko bakin sarka to ita ma jikar da ake zuba kudi sarita akan yi mata madaurin baki kamar wani arzinzimi wanda in an ja haka sai a laulaya sai a tsuki to shi kan shi wannan madaurin sai ka tsaya ka kiyaye na fata ne ko na tsimma ne in na tsimma ne wani launi ne ka kiyaye baki ne ko fari ne ko ja ne ko tsanwa ne a wata riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa adadaha hallo ka sani adadin abin da yake ciki na kudin wanda wannan dalili ne wanda yake nuna halaccin mutum ya kunce ya lissafa ya kididdiga ya ga nawa ne kamar yadda yau in ka tsinci fartumo ne da kudi farko sai ka tsaya ka tantance wannan fartumo nan ta tsimma ce ko kuma ta fata ce in ta fata ce fatar baka ce ko kuma ja ce sannan kuma ka zazzabo kudin ka lissafa idan takardu ne yan jika goma goma nawa ne yan jika biyar biyar nawa ne yan jika jika nawa ne saboda don kar a samu wani ja'in ja kuma don ka yi gaggawar gane mai su lokacin da ya zo yana cibiya za Allah ya ce sun ma'arifa sanatan sannan wato ka ci gaba da sanar da wannan tsuntuwa da ka yi tsawon shekara guda za ka yi kana cigiya ita kwa wannan cigiya farko a inda ka samu wannan kaya nan za ka zo ka ringa cigiya saboda nan ne ake kyautata zaton samun mai su don ba da zarar ka yi tsuntuwa ka yi gaugawa ka bar gum a'a abinda inda ake tsammanin samun mai kaya nan mutum zai zo yana cigiya kuma bayan nan duk inda jama'a suke taruwa ƙofofin masallatai sannan ko wajen wani taro wanda yake na wata sauga ko a kasuwa haka za ka ringa wannan cigiya malamai suka ce a farkon tsintar tsintuwa a kaɗan addini na allah ka ringa sanarwa kusan so biyu duk inda kaga jama'a sun taru sai ka je ka yi sanarwa na yi tsuntuwar kudi wanda ya san nashi ne ya zo ya yi bayani ba za ka faɗa ba cewa kaza ne ka tsinta ko kuma na tsinci kudi a cikin jika kaza a'a kai dai iya abin da za ka faɗa na yi tsuntuwa ta wasu kudade wanda ya san nashi ne kenan ya zo ya yi bayani addini suka ce safe da yamma a farkon tsuntuwa za ka ringa yi har a ɗau wani lokaci bayan wannan kuma sai ka ringa yi sau ɗaya bayan wani lokaci suka ce duk sati sai ka yi ƙoƙari ka ringa sanarwa tare da cewa a yau an samu hanyoyi waɗanda suke na ci gaba na sadarwa malamai suka ce a nan in kai tsuntuwa sai ka je ka faɗa a gidan rediyo su su ba da cikiya da talabijin da kuma jarida duk wasu hanyoyi waɗanda za a kyautata zaton samun mai kayan sai ka yi ƙoƙari ka je ka ba da wannan cikiya wannan shine abin da ya zama wajibi akan shi wanda ya tsinta ba dole ne ya ci giya tunda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ciyayi thumma arrifha sanatan manzo Allah yace sannan ka sanar da wannan tsuntuwa da kai tsawon shekara guda sai yace fa in ja asahibuha idan me ita yazo kafin cikar shekara an gane ko manzo Allah ya ce kenan sai ka bashi kayan shi kamar yadda yake cikin wata riwaya fa in ja ashabuha fa addiha ilayhi in har me ita yazo yayi bayani bayani mai gamsarwa manzo Allah ya ce bashi kayan shi shin anan idan mai ita yazo ana buƙatar cewa sai ya kawo shaidu ko kuma sai an rantsar da shi ba maganar ya kawo wata shaida ba magana a rantsar da shi wannan bayani da zai yi a gamsu da bayanin shi cewa nashi ne wannan shine shaidar shi idan ya zo ya ce lokaci kaza na zub da kudade a wuri kaza sai a tambaye shi jikar kudin wace kala ce idan ya ce fara ce to maɗaurin bakin wane kala ne ya ce baki ne nawa ne a cikin jikar ya bayyana adadin abin da yake cikin jikar aka bincika kuma aka tabbatar da duk wannan bayani da ya haka ne to dole a dauki kayan shi a bashi ba maganar a ce ya kawo shaidu ba magana a rantsar da shi shine anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fa in ja ashabuha idan ma'abucin dukiyar ya zo yayi bayani bayani wanda yake an gamsu da shi manzo Allah yace a dauki kayan shi a bashi wa illa idan ku shekara ta cika mai ita bai fito ba fa sha'anuka biha maza Allah ya ce kai ka san yadda za ka yi da ita sha'anuka a nan fa sha'anu mubtada ne wanda an shahi khabar ɗinsa ai fa sha'anuka muta'alliqun biha ko kuma ka ce fa sha'anaka biha ai ilzam sha'anaka biha kai ka san dai yadda za ka yi da ita imma ka sarrafa ta ga amfanin kanka ko kuma ka ka yi sadaka da ita ko ka yi kyauta kai dai ka san yadda za ka yi kenan anan abinda muke so mu fahimta shi duk mutumin da ya yi tsuntuwa yana mallakar yin amfani da wannan kayan tsuntuwa idan shekara ta cika mai kayan bai fito ba amma mallakar baya mallaka ba dindindin ya zama nashi ko bayan shekara ɗari wani ya fito ya yi bayani lokaci kaza na zub da kaza ka tabbata shi ne to dole ka rama masa kayan da ka tsinta tamkar shi ko kuma daidai kimar abin da ka tsinta in kuma ba ka da halin rama masa in ma ya yafe ko kuma ya biyo bashi don shi a nan kar mu fahimci cewa in shekara ta cika shi kenan ka mallaka ya zama naka in koda mai ita ya fito ba za ka rama masa ba kamar yadda ibn hazm al-zahiri ya tafi akan haka a a ita cikar shekara dama ce aka baka na ka yi amfani da ita amma ba don ka mallaka ta zama taka har abada kenan in mai ita ya fito dole ka bashi koda bayan shekara ta cika shi ne ya ce wa illa in ku shekara ta cika mai ita bai fito ba manzan Allah ya ce fa sha'anaka biha to ka san yadda ka yi da ita ko ka sarrafa ta ga amfanin kanka ko ka yi sadaka ko ka yi kyauta kai dai ka san yadda za ka yi ƙala sai ya ce fa dalatul gana ya ce ya manzan Allah batattar wato karamar dabba fa yaya za mu yi yana tambaya hukuncin karamar dabba idan aka ce alganam ismul jins ne ya hada tinkiya da akuya kankanan dabobi kenan shine yace fadalatul ganam wato batattar karamar dabba fa qala sai manzo Allah yace hiya laka yace taka ce in ka kama auli akika ko kuma dan uwanka ukuwa anan ana nihi ukuwa diniya kenan in har baka kama ba wani in ya gani shi zai kama audin zi'ibi ko kuma kura ta kama idan aka ce azzi'ib shine wato kilkeci kenan karen dawa wanda yake farautar kankanan dabobi kenan ko kai ka kama ko wani ya kama ko kuma naman dawarci au anar da tanwi'i ne ba lishak ba ne kenan in ma kai ka kama ko wani in ya gani ya kama in kai baka kama ba audin zi'ib wato ko kuma ita kura ta kama daidai daga cikin wannan hukun zai kasance me yasa saboda ita karamar dabba wannan ana maganar kenan lokacin da ka ganta a cikin jeji amma ba za ka gaba dabba batatta a cikin gari tana kuka ka kama ka ce kayi tsintuwa a a daji ake magana kamar nesa da gari kenan mutum ya ga tsinti tinkiya ko wata akuya kenan in ma shi ya kama ko wani in ya ga ya kama in shi bai kama ba wani bai kama ba kenan naman dawa zai ci ne to ita ma wannan in dai ka riga ka kama in dai baka samu mai ita ba maganar ita ma ta shekara kenan anan zaka iya amfani da ita amma ka tabbata in mai ita ya fito to dole karama don ita anan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam bai kayyade ba da cewa ita za a yi cigiya tsawon shekara sai ya ce ƙada sai ya ce fadalatul ibil ya ce ya manzan Allah bataccen raƙumi fa ƙada sai manzan Allah ya ce malaka wala ha manzan Allah ya ce me ya haɗa ka da bataccen raƙumi a wata riwaya hatta hamarrat wajinatahu har sai da wato kumatun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi jajjawur manzan Allah ya yi fushi mai yiwa abinda ya motsa ma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama fushi mai yiwa kafin haka daman ya taɓa musu bayanin cewa shi fara gumi ba a kama shi don ka gan shi a cikin jeji ka kama ka ce ka yi tsuntuwa ba a haka ko kuma kasancewar shi wannan ya kasa fahimta kenan a bayanin da aka masa tun a farko shi ya sa manzan Allah ya fusata yake cewa malaka wala ha mi ya haɗa ka da bataccen raguni maza Allah ya ce ma'aha siƙa'uha ya ce shi faragumi yana da salkar shi ma'ana yana da babban ciki wanda ya kanci abinci mai yawa ya sha ruwa mai yawa wanda zai yi kwana da kwanuka bai bukaci ba abinci ko ruwa an gane ko raƙumi yana iya kwashe kwana da kwanuka ba tare da ya sha ruwa ba kuma yana iya kwashe kwanuka da dama ba tare da ya ci ciyawa ba in dai ya riga ya ci ya koshi to zai iya kwashe wasu kwanuka shine manzo Allah ya ce ma a hasika uha wato shi farakumi salkar shi na tare da shi ma'ana baya bukatar ruwa da gaggawa in dai ya sha ya koshi wahi za'uha manzo Allah ya ce kuma yana da takalminsa me yake nihi da takalmi a nan takon shi manzo Allah ya kamanta shi da takalmi saboda wanda yake da takalmi zai iya yin tafiya mai nisa ba tare da ya cutu ba to haka raƙumi takon da Allah ya masa tako ne mai ƙarfi sai ya yi tafiya mai nisan gaske ba tare da wato kafafuwansa sun cutu kenan yawon da zai yi sai ya yi wata da watanni a daji har a kai lokacin da mai shi ya haɗu da shi ne maza Allah ya ce taridul ma'a raƙumi da kansa yake gangarawa tauki ya je ya sha ruwa wata akulu shajara kuma yana cin itace duk iccen da ya gani yakan meka wuyan shi ya farɗo icce ya ci sabani ga karamar dabba hatta yalqaha rabbuha maza Allah ya ce har a kai lokacin da me shi zai haɗu da kayansa kenan da haka dan ka ga raƙumi a cikin jeji ba maganar ka kama an gane ko kama shi haramun ne saboda in ka kama shi a matsayin tsuntuwa kenan ka da sau game shi saboda shi yana da karfin da yake kare kanshi game da namun daji duk wata karamar dabba da wuya za ta iya illanta rakumi kamar irin misali waɗanda suke masu farauce kankanan dabbobi irin su kura irin su karandawa da sauransu ba sa iya ma rakumi komai don haka a kan rakumi ne malamai suka kiyasta cewa irin su dawakai shi ma doki ba a tsuntuwa shi me yasa saboda shi ma doki yana da karfin da zai kare kanshi game da wata karamar dabba wadda take mai farauta haka suka ce irin su sa saniya ita ma tana da karfin da za ta kare kanta an gane ko sannan haka suka ce abinda da gudu yana iya tserewa kamar barewa mutumin da yake da barewa yake kiwonta shi ma ita ma in ka ganta ba za ka kama ba saboda koda wata dabba ta nuface ta tana da gudun da za ta tsere haka suka ce tsuntsu wanda ake mallaka mutum tsuntsu da yake kawowa gida yana kiwo shi ma tsuntsu domin yana tashi to irin waɗannan don kagansu a cikin daji baya halatta ka kama a takaice wannan hadisi wato malam ya zo da shi domin ya nuna mana wato shine ita tsuntuwa kala-kala ce kenan akwai tsuntuwar da wato in tsuntuwa ce wadda take ta kudade kenan wannan dole sai mutum ya biyo waɗannan matakai kenan ka sani jikar kudin da maɗaurin bakin da adadin kudaden da suke ciki kenan sannan sai ka je ka ajiye kuma za ka ci gaba da sanarwa tsawon shekara amma idan ka samu batattar tinkiya ko batattar akuya a cikin jeji to wannan kana iya mallakar ta kai tsaye ka yi amfani da ita amma in mai ita ya fito ya ce wani lokaci akuya ta mai launi kaza ta kuce ta ɓace to dole ka rama masa amma ita kana iya mallakar ta in dai a jeji ne ka tsince ta amma shi duk abin da ya shafi kuma kamar abin da ya shafi rakumi shi ko wannan ba a tsinkuwar shi kamar yadda anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana illar cewa shi farakumi ma'ahasika uha kenan yana da salkar shi ma'ana yakan dau lokaci mai tsawo ba tare da ya buƙaci ruwa ko kuma abinci kenan da kanshi yake zuwa ya je ya sha ruwa in ma yana yawo a cikin sahara kuma da kanshi zai farko reshen itaciya ya ci kenan shi duk inda yake ko wata nawa zai yi kenan mai shi zai kai za a kai lokacin da zai haɗu da kayan shi ya kama inda yana nema to ya same shi to don haka ba a kama shi sannan hadisi na gaba wato shine hadisin zaid ibn khalid Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa man awa dallatan fa huwa dallun ma lam yu'arrifha maza Allah ya ce duk wanda ya tarar da wato bataccen raƙumi to batacce ne matukar wato bai sanar ba ko kuma lafazin wanda asali kalima ta bala ba a amfani da ita sai ga abu wanda yake mai rai an gane ko kamar abu wanda yake batacce mai rai kenan karamar dabba ko raƙumi su ne ake amfani da lafazin bala amma abin da ya shafi kamar kudade ko wasu abubuwa kenan sai dai a yi amfani da lafazin allokada tare da cewa lafazin balla a nan yana daukan ma'anar kenan shine duk wani abu wanda yake batacce ko na kudi ko ma mai ne kamar yadda malamai suka ce a nan abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake ne man awa ballatan duk wanda ya tarar da bataccen abu ya gauraya da dukiyar shi to fa huwa dallun maza Allah ya ce batacce ne ma'ana mai daukan zunubi ne malam yu'arrifaha matukar bai sanar da wannan tsuntuwa kenan in har ma zaka kawo abin ka rike to ka rike da nihin kenan sanarwa amma ka tsinci abu ka kawo kawai ka hada da naka ka aje ba tare da cigiya ba to wannan mutum ya dau zunubi shine yace man awa dallatan fa huwa dallun duk wanda ya tarar da kayan tsuntuwa zuwa gare shi ya kwatsa da nashi fa huwa dallun maza Allah yace batacce ne ma'ana madaukin zunubi ne malam yu'arrifa matukar kenan bai sanar da wannan kaya da ya tsunta kenan amma matukar idan mutum zai sanar da wannan to baya daga cikin laifin wannan kenan zai ci gaba da sanarwa bakin iyayen da shari'a ta kayyade kenan tsawon shekara guda in shekara ta cika ba a samu mai ita sannan a wannan lokaci mutum yake da halaccin kiran yin amfani da wannan kaya to don haka kuma idan mutum ya yi tsuntuwa misali ta kudade da abin da ya yi kama da haka ba a kan hanya ba kamar a cikin daji mutum ya tsinci wasu kudade ko ya tsinci wasu kaya ne wata dukiya a nan malamai suka ce in kusa da wasu alƙaryu ne wasu ƙauyuka da wani birni kenan dole ya je ya ci gaba da cigiya wato a cikin irin wannan ko kuma misali hanya wadda ake bi kamar hanya ta bulaguro wadda hanya ce kamar misali su da yawa mutum yakan tsinci kudade ko ya tsinci wata dukiya kamar misali su da yawa ai mota za ta yadda wani kunshin kaya na mutane kamar akan hanya haka to irin wannan kenan ƙauyukan da suke kusa da wurare waɗanda ake tsammanin samun mai shi kenan a nan za a ringa wannan in kaya ne ka tsinta kenan za a kai kamar misali tasha da gidajen kenan motoci waɗanda suke na transport tana iya yiwa a nan za an aka ba da cigiya za a samu mai kaya to shi ne a nan kenan malamai suka ce in kamar a cikin daji ne kenan ƙauyukan da suke kusa su za ka ringa zuwa kana sanar da cewa kayi tsuntuwar abu kaza har a kai lokacin da za a samu mai su ko kuma in shekara ta cika kenan ya zamanto mallakar ka mallaka ta yin amfani da waɗannan kaya sannan hadisi na gaba ya ibn himar allah ya kara masa yadda na faɗa maza allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man wajada luqadatan falu shahid zawai adile wato sahabin wannan hadisi iyad ibn himar wanda aboki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato tun kafin Allah ya turo shi a matsayin manzo wanda lokacin da Allah ya turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a matsayin manzo ya dauki kyauta ya ma manzon Allah amma sai ya ki karba wanda kafin shi iya wato ya musulunta wani yakan iya mamaki ya ce sunan mutum ne himar wanda in aka ce himar jaki ake ne wanda wannan al'ada ce ta larabawa sukan ɗau sunan dabba su sama ɗansu saboda wata sifa da shi ita wannan dabba take da ita shi abin da ya sa suke sama ɗa himar saboda shi jaki yana da jimiri yana da jimiri shine abin da yasa suke daukan in suka kalli wata sifa sai a jikin wata dabba sai su dauki sunan wannan dabba su sama ɗansu don suna kaunar cewa ya zamanto yana da hali irin na halin ita wannan dabba to shine anan yake faɗa yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man waje da duka fatan manzon Allah ya ce duk wanda ya samu wani kayan tsuntuwa faliyu shahid zawaya adilin ya shaida ma mutum biyu waɗanda suke adalai kenan ya samu mutum biyu waɗanda suke adalai ya sanar da su fa'ida game da sanar da adilai guda biyu za ka yanke wato wasi-wasi na shaidani domin idan mutum ya yi tsuntuwa shaidani yakan zo ya raya masa cewa kai ka koye man karka waɗiwa za ka faɗa ma Allah ya baka abu har ka fito kana faɗa to lokacin da ka shaida ma mutane biyu to kwaɗan mallakar wannan tsuntuwa ya riga ya fita daga zuciyarka kenan za ka yi ƙoƙari ka kiyaye wannan dukiyar shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan da yace faliyu shahid zawai adili ya shaida ma mutum biyu waɗanda suke adilai dangane da wannan shaidawa wasu malamai suka ce sunna ce mustahabba suka ce inda wajibi ne shaidawar to da a wancan hadisi na zaid ibn khalid da manzon Allah ya bayyana yasa saboda anan duka manzon Allah yayi bayani game da hukuncin tsuntuwa bayani wanda yake mai gamsarwa tare da cewa zahirin hadisin abin da yake fa'idantarwa shaidawar wajibi ne an gane ko domin nan ziyada ce aka samu wadda take tabbatacciya kenan don haka abin da kuma wannan gaba ta kunsa shaida ma mutum biyu waɗanda suke adalai wannan wajibi ne da zarar mutum ya yi tsintuwa to ka samu mutum biyu ka shaida musu kuma fa'ida game da shaidawar kaga wannan koda Allah ya kaddara cewa ka rasu to magadanka ba za su hada da dukiyarka su ce a dukiyarsu ce a a tuntuni ka riga ka shaida ma mutum biyu abu kaza lokaci kaza na tsinta don haka malamai suka ce ma yana daga cikin hikima idan mutum ya yi tsuntuwa a jikin kayan tsuntuwa ya yi rubutu ya tabbatar da cewa wannan kayan tsuntuwa ne don ko da allah ya kaddara masa mutuwa kenan magadan shi ba za su kwatsa da dukiyar shi ba ya yi mata shaida kenan ya ware cewa wannan ba dukiyar shi bace kenan dukiya ce ta tsuntuwa shine yace fadu shahid zawai adili ya shaida ma mutum biyu waɗanda suke adilai idan aka ce adali shine anan malamai suka ce wanda jama'a suka nutsu da shi suka yarda da maganganun shi da faɗan shi da ayyukan shi kenan mutumin da jama'a sun yarda da shi sun amince masa kenan anan sai ya samu mutum biyu ya shaida musu sannan manzan Allah ya ce wani ya hafar ifasaha wato ya kiyaye saritar ma'ana jikar kudin kenan ya kiyaye launinta da kasancewar ta fata ce ko ta tsumma ce wawi ka'aha kuma ya kiyaye maɗaurin bakin jikar kenan ya san wani kala ne kuma na mai ne sun malayaktum manzan Allah ya ce sannan kuma kada ya ɓoye an gane ko kada ya ɓoye wannan kaya wanda ya tsinta kada ya ɓoye su ya ake ni kada ya ɓoye kenan kada ya ɓoye ya ƙi yin cigiya haramun ne wala yu gayyi manzan Allah ya ce kuma kar ya fakar da wannan kaya ya ɗauke su daga garin ya maida su can wani gari kar ya yi haka ya ajiye su a inda ya tsinta domin a samu mai su a wata riwaya wala yu gayyir maimakon wala yu gayyir kenan kada ya canza kayan tsintuwa ba a canza shi kaya ne na amana an gane ko kada ya canza kenan ya kaye dau wannan abu dan ya ga mai kyau ne ya kawo wani mara kyau ya aje kar ya haka sai ya ce fa in ja'a rabbuha in me ita ya fito fa huwa ahqqu biha manzon Allah ya ce shine mafi cancanta game da kayansa dole a dauka a bashi in dai mai kayan ya fito yayi bayani aka gamsu da bayaninsa to dole a dauka a bashi wa illa maza Allah ya ce in kwa ba haka ba ma'ana mai ita bai fito ba aka samu cikar shekara fahuwa malullahi yutihi man yasha wato dukiya ce ta Allah wanda yake bayar da ita ga wanda ya so daga cikin bayansa to wannan gaba ita ce wadda ibnu hazam yake cewa in dai shekara ta cika me ita bai fito ba to ta riga ta zama taka kamar laka ko da mai ita ya fito bayan shekara ba maganar karama masa domin ai manzo Allah ya ce fa huwa malullahi yutihi man yasha dukiyar Allah ce yana bayar da ita ga wanda ya so malamai suka ce a wannan kalima daidai take da waccan abinda manzan Allah yake nihi cewa kenan fa sha'anuka biha wa illa fa sha'anuka biha kenan an baka damar kenan ka yi amfani ne da ita amma ba ana nihin cewa ka mallaka kwata-kwata ta zama taka dama ce ka samu wanda za ka iya amfani da ita amma ko bayan shekara dari mai ita ya fito ya yi bayani to dole ka ba shi kayan shi ko ka rama masa kimar abin in ba ka da hali ka nema ya yafe maka in bai yafe ba kuma ya biyo ba shi in kuma sadaka kai kuma kama kanka sadakar ta riga ta zama taka amma kuma dole ka rama masa kimar kayan shi don haka a takaice shi wannan hadisi yana mana ya zo da shi domin wannan gaba cewa shaida ma adilai mutum biyu wajibi ne game da duk wanda ya tsintuwa kenan wanda ya tsinci dukiya wadda take mai kima kenan dole ya shaida ma mutum biyu ba don komai ba kenan don a san cewa ba dukiyar shi bace kenan ta amana ce kuma bugo da ƙari hadisin yana ƙara tabbatar mana ɓoye kayan tsintuwa haramun ne mutum ya ɓoye ya ki cigiya so da yawa in ma mai sauraron rediyo ne sai ya fasa sauraro don kada ya ji cewa an ba da cigiya so da yawa haka mutane suke ko kuma mutum da nan da ya ce wala yugayyi kada ya fakar da ita ai so da yawa wani in ya yi tsuntuwa sai ya yi gaugawa ya bargo inda mutum zai yi tsuntuwa ya dan dau lokaci takaitacce to sai kaga mai nema ya biyo baya shi ne ya ce wala yugayyi kada ya fakar da wannan kayan tsuntuwa ya ɗauke su daga wannan gu ya kai su wani wuri maza Allah ya ce kar ya yi haka kaga gaba ɗaya wannan hani ne maza Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana don haka haramun ne al'imamu ahmad ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan amma banda al'imamu turmizi kamar yadda malam ke faɗa ibn kuzaima da ibn jaru da ibn hibban sun inganta wannan hadisi a takaice hadisi ne sahihi kamar yadda shaka nasir albani allah ya ji kansa shi ma ya inganta hadisin sannan hadisi na gaba wato hadisin abdurrahman ibn usman at-taimi Allah ya kara masa yadda yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam naha allu qatal haji wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi hani game da tsuntuwar wato mai haji tsuntuwar alhaji kenan tsuntuwar alhaji shine kenan abinda mutum ya tsinta a wuraren ibada wuraren ayyuka na haji imma amina ko a arafa ko kuma a hanyoyin da alhazai suke shigowa to duk mutumin da ya ga wata dukiya to baya halatta ya dauka an gane ko baya halatta ya dauka me yasa saboda kasancewar domin mutum yana ɗaukan wannan tsuntuwa a iya tunanin shi shikenan bayan da za a yi a samu mai ita shi ma wanda yadda kayan inda ya dawo bai gani ba to ya yanke kauna ya huta don haka inda a lokacin hajji ne tsuntuwar alhazai sawa'an a cikin harami ko a wajen harami baya halatta a arafa ko a muzdalifa ko a mina ko kuma a wajen makka ma'ana hanyoyin da alhazai suke shigowa idan mutum ya ga tsuntuwa irin tsuntuwar alhazaito baya halatta mutum ya dauka ta ina ake gane tsuntuwar alhazai galibi guzurin shi ne guzurin shi ko yakan sa a cikin wata jika ya kulle to irin wannan tsuntuwa ba ta halatta a dauka sannan akwai kuma tsuntuwa ta makka wanda za mu iske insha Allah a hadisi na gaba lokaci ya tafi nan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا واعتدلوا وتراصوا استووا واعتدلوا